wurin zama ne shi kuma za ka gane annaba ce ba maliku yace wani mutum ya zo wajen wanda ibn musayyib sai da mai hadisin annabi shi ibn musayyib yana kafin gide sai ta je zauna ya zantar da shi hadisin sai mutumin ya ce da shi na yi gurin ina ba ka wahala na wanda kai kana kafin gida na tada kai ka zauna sai ce ni kuma ni kuma na ki zantar da kai ajin annabi ne na kafin gida shi za ka tashi ya zauna an wato ga Muhammad dan Sirina ya ce ya kake kan yin dariya amma da an mutu da manzo Allah sai kuma zai gaji tsoron Allah sai gane su kuma abu masabin ya ce malik ibn adam ya kace yake baya zan gaba da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na da alwala zan ce wa hadisin annabi malik ya kace wannan da Jafar dan Muhammad Musab dan Abdullahi yake Malik bin Anas ya kace idan ya zanta da hadisi daga zanjan hadisin annabi sai a lura ya tattali ya ɗaure tuwabinsa sannan sai zanta da hadisin annabi wato sai ya kalli ya yi ado misali ce aka tambaya su aka ce mamaki za ka yi hadisin annabi sai kayi wanka kayi ado kake yi sai ke ike ba za a zama yake ga muku ba shi ne za ki mu zai na ya kwalliya sai da haka masu yi mutane ne ce ya kashe idan mutane suka gani imam malik sai ku yadda da suke yi wato ya yi gida sai ta fito wajen su sai ta ce da su shi ya ji a tambaye ku shin ko zo kuna zaton tambaya hadisin annabi ne ko ko zama matsala ce kuke tambaya yanzu da ce maza a matsala ce kawai shi ba sai fito kawai halin da ya suka same shi in ku suka ce hadisin annabi suka zo tambaya sai shi wajen wanka ya wanka ya sa turare ya sa tufafi sabo ya ce ɗauka kuma a isa a bayansa kuma ya rawani ya kuma jawo mali ya haɓa a kan zaga kamar zai kamar zai hudu ba a jin buɗa masu a jefa wajen sun buɗa kuma zai ya fito ya zauna a kan jikin buɗa kuma yana da zuwa a kan wajen a kan da yake zantar da hadisan annabi kuma bai guje ba ma hawai ina ana ana masa taron wuta har sai ya gama daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da yake kuma shi ma ko bai kace ba zama kan wannan shimfidar sai in an za hadisin annabi ne yake hawa kanta amma in dai ba wannan hadisi in dai ba zancen hadisi zai ruba hawa kanta ibn abi wazin yace an faɗa ga malama cikin wannan sai yace aka ce duk wannan jimara ya rasu ya ma malik ba ka yi zama kan sai za a yi hadisin annabi yake ina son girma hadisin annabi ne ko ba na nan da hadisin annabi sai na kan sarki ina mata biki gare shi Bala ya ce, ya kace yana kin ayyana yankin hadisin annabi a hanya ko yana tsaye ko yana gaggawa ba ya son yayi wakala ya ce ina so ba galar da mutane a jisun annabi ne da za ta samu raka ya ce ya ce kun ba da mai sakai suna kin zantar da hadisan annabi ba su da alura dan baka mutum wannan ka tada amma ya kace idan ya zantar da hadisan annabi to da bisa bai da alura sai ya ce mama ba ya ba alura ma sai ya ce mama Abdullahi bin Mubarak ya ce, Na kashe a wajen Imam Malik, ina zantar da mu sai ku wata guda masu tare yi. So goma sha shida tana harbuza. Ko sai aka launin da yana canjawa yana fatsi. Amma bai yanke a jikin ma'anu manzo Allah ɗan da yake zartawa. Ya yi shekaru wannan mazanin? Mutane suka watse? Sai da ce da shi, ya ba Abdullahi wallahi na ga abin mamaki a yau kana mutuwa mutu a kuna masana tarar da amma baka yi jadi da annabi ba yake wallahi haka ne kuwa na yi hakuri ne don girma hadisin annabi ita kuna mace ta halin ba zan tashi ba ibn mahdi yake na tafi wata rana tare da imam malik zuwa ki sai na tambaye daga hadisan annabi kai yace kai yanzu sun lafiya suna tafi lafiya tamba yace da ni ma kai wannan da aka ce kana da girma idan na kamu kai wannan tambaya da ka kamu kai tambaya ga hadisan annabi da kai ina ganin girman ka muna tafiya da kamu kai da kamu ai wannan muna kamu kai kamu zo wannan lokacin na kaje ina ganin girman ka kamu kai tambaya hadisan annabi muna tafiya amma alƙali ne mu yari dan dan Abdulhamid ya ya tambaye shi alƙali wanda shi alƙali ne ba zai tambaye Imam Malik ko hadisin Annabi yana da yayi sai ce ka ji a daure shi da aka ce ya Imam Malik alƙali ne ko kuma shi da yau ne sai ce eh alƙali shi kuma da ya mallaka shi ma yau shi zai ga maka a bada ya hijamu ibn al-Ghazali ya tambaye Imam Malik ga hadisin annabi a tsaye tambaya a yadda bai tambaya hadisin annabi amma duk da ya masa bulala 20 to kuma da ya ga an masa wani aiki ya ga yi tulus sai kuma ya tausaya masa sai ji to bari kara bari sanar da kai hadisin annabi 20 shi kuma da ya ga suna da hijabu da ya ce na ya burin idan ma ya kara bulala ya kara ma hadisin ba ne ma Abdullahi bin Salim ya ce, Malik ya kace da laifi. Ba sa rubuta hadisin annabi. Sai suna da ƙarfi. Kasada ya kace. Yana son kada ya karanta hadisin annabi. Sai yana da alwala. Ba ya zanta da hadisin annabi sai da shi. Abin ya kace. Idan yana son ya zanta da hadisin annabi ko ba shi da alwala sai ya taimaka. sai insha Allah a ibn na alinsa da zuriyarsa da wayanda na mu'minai su yanda ake suka musu ina da gidan manzon Allah da da da da da da na ga kyauta wasa shi kyauta alinsa da zuriyar su kyauta musu da wayanda mu'minai su ne mata yan annabi kamar da manzo Allah ya faɗa ta kai idan maragatin mu ne suka haɗa akan wannan Allah ya da su Allah ta'ala ce Allah ta yana nufin Allah ya da sauka ga gurin alan zai ya ku alan zai karanta ala kayan karanta aya ta gani akwai wani abu ma Allah ya ce kun ba su yake eh mata yanzu iyayen iyayen mu ne ya abu Muhammad ya ba mu labari dan Ahmadu adali daga littafinsa na rubuta daga asalin hadisin littafin akwai na kan guri zan ta mana a fargani umar kai ta zan tamu sai shehi abi bakarin mai sai da hufi halar ta ce baba na zan tamu hatim ya zan tamu jiki ne mana kailin ne ya haya zan tamu dan ismaila ne ya haya zan tamu da eh shi ne imani wakil ya zan tamu an karawa ga babansa da sai dan masaru da zai ga zai dan hayyana da zai da ibn alqam Allah ya dada gari da da shi Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne mu gamuwa da Allah Allah gina ne mu gamuwa da Allah gina haka mu gina mu haka sai muka faɗa gare ni su waye albaiti da malala yake mana cike mana ganye a kansu yake ala aliyu da ala jabarin da ala akilin da ala abbas su ne ala yan annabi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ni zan ban muku abin da kun riko da shi abu za ku kasa ba littafin Allah da ko yake da jama'a da su da alibai ji alin daji to ko ku duba za ku bayyana a cikin su manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga sanin alayen manzon Allah ka ku fita daga wajen kasan su san alim annabi Muhammadu shine mai kake da zirafi so ga alam annabi Muhammadu shi ne ka ka zama aminci daga azaba malum malamai ma yace sanin su shi ne sanin darajar su a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun su da wannan ya san wani da haƙƙin su kenan da da gama su saboda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ga ba wannan dan adam talaba yayin da Allah ya saukar da inna Allah ya dinka da yuri da daura gaban ku alal baiti ya ku alal baiti kar da ya gani a lokacin ila haji ibn salama ne sai kira Fatima da Hassan Hassan da Husaini sai mu zalla yin zirbar go Ali kuma yana bayan zabi da dai ce ya ubangiji wannan sune alal baiti ka tafi da daura gaban su ka zargake zargakewa aka Allah haka manzo Allah an da haka ba dan abi waqas ne Allah Allah ya tada shi yayin da ayyana ta mubala ta al-sijin ta sauka sai manzo Allah ya kira Sayyidina Ali ya kira Hassan ya kira Husainu da bada mutu ana bada ba yake da ita yake aiki manzo Allah yake Allahumma haula ya ahli wannan su ne ahli da ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin sai na da Allah ya dade shi ko wanda zama maulansa to an sai na da maulansa ne to wannan ba shi ne hadisin da yake cikin jawai ya ya shine shugaban shi ya sama da Allah Ali bar bako to zaka ji ya ubangiji ka zo wanda ya zo shi kai gaba da wanda ya gaba da shi sai na ya faɗa a cikin sai na da dai ba mai saka sai mu ne ba mu ke ka gani rabi ya fara ka abbas Allah ya gare shi tare da wanda ne nake hannunsa imani ba ni ga zuciyar mutum an ya zo gudan Allah dan da ko dan zama zaman zansa wanda ya ci amina ni ci ta kaga abin da ke da amin mutum shagon ubansa shine kamar gina ke da shi ami an wani ba ya faɗa ga abbas ita kai zama ko ya kai amina tare da ɗanka da suka wuce mazala gyara su ya rube su da barbansa sai yake mazala ce wannan amina ne shagon babana wannan su ne halin baikina Allah ta zuke daga wuta a madadin su ce sunan da wannan mayafin sai ta gudu kuma suka rika amin amin har ce katangun ma ɗakunan suka rika amsawa suna amin amin ya kashe manzo Allah yana rubuta hannun sayyidina Usama dan zai da rubuta da hannun Hassan Allah ya dagare su yana cewa ya ubangiji ni ina son su Allah kai maka gudu abubakar ya Allah ya ta Allah tafi da gare shi yace kiyaye Allah Muhammad a cikin azin ɗakin sa saboda ayar ko ba cikin zance na rantsa da wanda rena ke hannun sa wallahi ba ta ka saman zan Allah ita bin sura gare ni sada ni kana ba ta da dayan wankaka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba kan Allah ya so wanda da yake san haka Allah ya so shi wa kala yake kuma a wurin wani shi ya so ne ya so waɗannan guda biyu hasan da Hussein ya biyu zuwa hasan da Hussein ya fi so babansu ya so mahaifiyarsu yana tare da a cikin daraja ta mukami na cikin aljanna ranar alkiyama Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wulaka ta gure jawa Allah ya wulaka Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ga wasu kwarai da ba za a kome su su ba su ba su ba su biya gaba ko san ka ko da biya kar ku gaba sai da kar ku ci gaban sa sai ku ga su ku rike Manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sallallahu alaihi ya faɗa ga Ummu Salama kike kar ku ce a cikin lamarin na Aisha an karra ba kwata bai kuma kwata bai lahari na ga abu sai na baka Allah ya dade shi ya dauki hakan ya san ya ya dole ya a wuyan sana ya dauke yana cewa dai da jibi ya biya ni yace wallahi wanda bai kuma da annabi ne kuma da sayyidina alwa ina ina ina ina ina duk aji suna ina yawo da ina rawa sai na duka ko sai na ina dariya an karba Abdullahi da Hussein Allah yace na zo wajen umar dan abdul aziz a ji wajen bukata sai ce da ni idan akwai bukata gare ka ka so ka haiko wuri na ko ka rubuta ina jin biya daga Allah ya kan ga mun ko ba ka an kara ka jabi kala yace zai zarbi ya salla da janaza zai janaza mahaifiyarsa dan aka kuma yin tora wasu abin da sunsa alfatararsa dan ya hau sai bula ba su yazo sai ruku da da da da da likama ta sauki da zunzaru sai zai ce a kafa wanda ya kai dan amurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mana hazan kuma ya sun je sai Allah subhanahu wa ta'ala kamar dukin to sai ce kamari ba sai kai ba sai muna ba sai ce ai mun haka kike yi dan idan girma malamai sai zai yi yanzu sai ki hamu su mazan sai muna ba su nan wa kada yake mu kuma ga aka ce bari da ake zaga halin baitin annabi ko ko ya abin da zaki ce ibn umar ya ga muhammad dan usama an zaini Allah ya jira shi sai yake ina ma wannan ba wannan ya ce da shi muhammad dan usama ne ba sai wani sai na dan zulabin umar ya tuki da kansa ya ga yana ina zai kaza da hannayensa sai yake yake wallahi da manzo Allah ya gaji ya so shi mana dama wasu magana zai faɗa ke abu za iya faɗa yan usama ta shigo ibn zaid ta shigo sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shigo a bisa umar bin abdul umar bin abdul abdul aziz akwai wani barare na da suna tare da shi yana rike da hannu kamar jiji mata jagora sai wani ya ce faƙamar haka sai sai na warbin abu da sai ta je miki ita wazanta a zai hannun da kafa gari shi ne kamar yana mata yana bismillah yana jikin mata jagora hannun daga cikin dubabinsa ita bada ita sai inda yake zaune nan ba da yi je ja sai tura ta akan mazaunin sai zauna shi kuma kuma kan zauna ya fito kwanta haka shi ne zauna kafa gari da yake nan gidi da mai ja mai aka zo gidi ta ce na son kaza da kaza da duk bukatar ta zo gidi bari sai da ya mutu yayin da umar dan hadabu ya gama ya fara daga dansa shi ne abdullah ya ce a bani dubu uku usama dan zai shi kuma ya ce a bani dubu uku da ɗari biyar sai abdullahi dan sai na wani faɗa ga baban nasa yace ya ya baba ne ni zaka gibi daji yace kuma na da Allah duk inda aka je ba inda ya gani ma ban sana ce wala bai bani ba ko bai tare muke wala ko bai gani ba ma sai sai na umar yace da dan nasa cewa dai shi ne babansa ya fi sayuwa a wajen manzo Allah daga babansa diga dan nasa shi baban sa din kusa shi baban zai yi kenan babu kusama manzala ya kusan akan baban da kai umaru ga kai kai da umaru zaka usama su kuma shi ne bisamin ka daga gare ka kai ya kusan da kai kai dan umaru to ni kusa shi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa da asan da ba da ya zo wajen muawiya shi a kan bin rabi'a ana kaman gaji da manzo Allah dai sun yi kama da annabi yayin da shigo wajen sa da goma gida sai ta yi da danza ya ta ya tare shi ya zuba shi tsakanin idanuwan sa ka yanka masa mai gama wuri ne tsada kamar yanzu a ce a baka gida a dubara za ka yanka masa can mai gama wuri ne tsada yanka masa saboda ya kama da su da manzo Allah ya masa wannan har wato dai sai ba maliku Allah ya ji shi yayin da Jafar ibn Sa'id ya jeji sai abin da ya samu a wurin sa aka dauke shi abin kuma gare shi sai mutane suka ji wajen sai na maliku bayan ya zuba ya shigo suka ji wajen sa sai sai ma maliku ya farka daga suman sa sai ce ina ce da muku wannan ne nake ku ce da na yaje masa wata na jabi da bai shi haka ya ma malu wannan ya maka wannan aika aika kuma ka ce kaji masa sai ya ce abin da sani yari masa ina tsoron kan mutu ne game da manzala salari da lama in ji kunyarsa a ce wani alin alin ba alin alin da ya ce a ce saboda ni abin da ya mu na haka nake ce na yari masa ina an ce sai a mansur ya da sa kai daga jafar sai ce da ce auzu billahi auzu billahi sa kai ya ce ai wallahi bai taɓa gula ba ta daga da kinye da ke mara gula ba ta bai taɓa daga hannunsa ba da jikina sai na ce da jikin ya doke ni na ɗan gula da kamar na biyu ce na haji maza saboda ɗan wa saboda kan kusance da manzan Allah abokan bin ayyakin ya ce da abokan sai abokan ya zo sai na umaru da sai na ali yace da sai na bana da sai na ali ka ba sai na abokan da umaru saboda kusancin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ji faro daga sama ma ido ne da gare ni dan gaba ta ji akan ku an faɗa ka dan ibn abbas wanda ta mutu gaba da mata yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai jira ya kace a yanzu kai zai a cikin wannan sa'a kai jira sai ji a bai kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ku ga wata aya bai jira ba kusan ba kusan Allah ya faɗa ba to wata aya ce mai girma kuwa daga tafiyar mata yin annabi ce daga ɗaya da kun yara zakata biyu wata aya ce ta gona girma abubakar ya kace da umaru suna zai da nan umar mana balaran ta manzo sallallahu alaihi wasallam suna cewa suka ji abin da za mu zala zai kace na zai da kuma muke koyi da ya tawali sun alimu da zadiya ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai jin faɗa mata ba mayafinsa shi ya biya bukatar da ba ta ne ba ya nace ya ka gabo yan manzala sallallahu alaihi wasallam sai dai wani sai da abubakar wani sai da sai na umar ba duk abin da suka musu ya mutu kamar yadda sai kaji tana zuwa zamanin annabi sai ya Allah a cikin girgiyar ma wannan na da da da kyauta nan sa banza da sanin hakkin ina girma shi da kyauta wasu mazu sallallahu alaihi wasallama girma sahabbansa da ke da girma su da sanin hakkin su da koyi da su da kyakkyawan yabo gare su da nema musu gabara da kamewa gabar abin da goyon tsakanin su da gaba da wanda suke gaba ne da kawai da kai gabar labarin na masari na wani ɗan jihar wajen hitar na masu waya da ɓatattun jiƙar da ɓatattun mutanen ji'a da yan bidiya masu suka ɗaya da suna bai karbi da waɗannan nan kai a nema gare su na bai wata kyawun nan ta wile cikin abin da aka shiro gare su da misalin wancanan ka cikin abin da ya gaje da gare zaka jikiru a fitan musu da kyawun mafita don su arin wancanan gari ba a mutu ɗaya daga wurin mummuna ba eh ba za a yi mutu wani lamari gare su ba ba a mutu asalar su da bibikan su da abin yaban sirorin su amma a kawai ga abin da ke bayan wannan kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan a mutu baina ku eh ku kare Allah ta'ala ya ce Muhammadu Rasulullah wa kabo da suke tare da shi masu tsanani da gagarai amma kuma masu kai tsakanin su zuwa ga sura ala bada wasu da suke farka ya na farko da kuma hajiri na da su tare madina Allah ta'ala kan tsaya gani Allah ta'ala ya ce yake wallahi Allah ya daga mu'minai ya ta ce ko baya da yin bidiya wakale fara mazaje ne suka kanka damar da suke Allah alkawari a kansa alkali abu ya zanta mana abu da ya zanta mana abu fadal kada ya ce abu ya zanta mana abu ya zanta mana musulunci Muhammad dan Abu ya zanta mana Turmuzi ya zanta mana Hazar bin Sabba ya zanta mana Zan dan wayar da ya zanta mana an gaba da zai dace da Abdul Malik bin Ibn Umair an ka an gaba da shi dan Hiraji an gaba da Huzaifa Allah ya dace Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku koyi da wanda suke bayana su biyun nan sai na Abubakar da sai na Umar Maka da yake, haka da abin na kamar da rarriki, da ko da ko bai kun shirya, in kun ko da ko aka ko bi shan shirya. An gara da sai na hana Allah ya da shi, kala ya ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, misalin sabai na abin jini ne a cikin abinci. Ai, abinci baya so da shi. ko ka da ji ku zuwa don Allah ku zama na cikin sabai na kar ku rike karin bara bayana duk wanda ya zo su ya so su dan yana kauna ne duk wanda ya ji su ya ki su dan yana kina wanda ya shige su yi ne cuta wanda ya shige ni ya shige addinin Allah wanda ya shige addinin Allah ya kula da sarke shi wakala yake kar ba ku zaki da baina ba da ɗayan ku zai ji da musa da musa kudu da dinari zai je da shi sadaka wallahi da kai mudu ɗin sun bayar ba ko da biyu bai kai ba kana musa kudu an ce idan taguwa ta tsaya daga nan ta hau ta tashi aka yi kaza mutum biyu ta yi ta je wayo tana dawowa inda ta za ta haihu da nake ce za ta je da ƙauye watannin da za ta yayi ita ta haihu ta haihu saboda girman ba to duk wanda duk ka ji da shi in ka baka kai bai kai mutum da yanzu suka bayar ba inda za ka bayar da wannan gida ne ma ba na abinci ba kai da gida ne ka ba su ko mutum suka bayar na abinci to naka da kai na to ba da ke wanda zaki na baina Allah shi ne mana ba da malaiku ma su ne mana ba da malaiku mutane ba kila ba su ne Allah ba zai karɓi nafila ko farilla a wajen gaba Allah ya ce kuma kai jama'a na mutu a baina kuma shi saboda hadisin jabiru hakika Allah ya zafi sahabbai na wajen dukkan ƙarar baki da ban da annaba da ma'aika a cikin kuma sahabban da ya zafi su hudu sai na abubakar da sai na umaru da sai na usmanu da sai na ali ya sai yanzu ne biyar sahabbai na amma sahabbai na dukkan zafai da ya cikin su wakala ya ce wanda ya zo umaru ni bai zo wannan ki umaru ni yake ki maliku dan ana zai faɗa daga wani sa wanda yake sabon annabi ya haifar da magana mara kyau kana ba shi yake a cikin baitul bayan baitul baitul malul muslimina ba shi da yake a ciki ya kafa hujja da ayatul hajaru wanda ya dala wanda zai jawo min ba zai din nan ya kula rabbana bi lana wa li wa lana zai saba kuna bil imani to wannan ayar sai kafa hujja da ita ka da yake duk wanda sabon Allah suka fada ta yi yana fushi yana fushi da su a dora maka wala da a wuri kenan Allah ta'ala yake ai Allah ne fada zai yi zai yi kufara sai ya kusa da tabare a ce kaga ne kisa kai da dine Abdullahi bin Mubarak yake sai guda biyu duk wanda aka game da a wajensa ya tsira gaskiya da samun sabon manzo Allah na ba da wannan kadira ai a sada ne zai zuciya da rijiya bada wanda zai da na bakar waya da da dini wanda zai ce na umaru ya bayyana tabarki ba ya sarki ya ya bude shi da tabarki ya zama bayyane wanda zai na Usmanu ya saka da hakkin ya saka da hakkin Allah wanda zai na Ali ya yi riko da iya amintacciya wanda ya kyautu da boga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wanda ya kusa da munafinci ba shi ba munafinci wanda ya kai ɗaya daga cikin su wannan dan dan bidi ake ya saba wa sunna annabi ya saba su salamu sallallahu alaihi wasallam kuma daga sabo ne kuma na tsoron aiki da ba inda zaki ba ko ko sama sauran da ba zai je ba zuwa sama sai ya zo da baki daya wani da suke suka magana kuma gaskiya ba da ba na gina da zai samu yake sama a cikin hadisin halin bin sa'idin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutane yake ni kana jin sai na abubakar ku san wannan ba ga wannan ba ya ku mutane na jin sai na umaru na jin sai na ali na jin sai na usmanu da dalhadu da zubairu da sa'adu da sa'idu da abdurrahman da abdurrahman ku san wannan gari da na zai na yadda da su ya ku mutane hakika Allah dai ya yi gafara ga ahli badr da mutane wanda zai yake hudaybiya ya ku mutane ku kiyaye na cikin sabaina da sarkai na wanda suke wanda suke wanda na wuri ayayen su da sarkai na suka wuri ayayena ba neman da yanku da cikin zaure abin zalunci ije ba zalunci wanda ba za a ba ba za a jiya ta ba a ranar kiyama ko kiyama ba za ta yi an yaje ta ba sai dai mai idan yaje maka wani mutum ya faɗa da mu'amma bin abu raɗe murana ina umar ina abu da aziz yake da karɓa wuya idan za ka haɗa su sai da ya faɗa sai biki sai ce kai ba ke sai daga zabu Allah kun ji ko sai da ma awu sai da abdul umar bin abdul abdul zakara da ma'awiya shi ma wai zabu annabi a jinan ma ma'awiya su sahabi ne ba sirgin annabi ne marubucin sa ne amintaccen sa ne sai Allah shi zakara da wani an zo manzo Allah da wata janaza janaza wani mutum abin da manzo Allah ya manzo sai manzo Allah ya yi manzo sai manzo Allah ya ce yace ina kin sai na Usman shi ma sai Allah ya zama kinza ka bai zama manzo Allah manzo Allah ya faɗa shi mutanen Madina ku kare ga wani mummuna musu ku karɓa daga mai kyauta musu ku kare ce ku kiyaye na cikin sahabbaina da zargaina ta duk wanda ya kiyaye na cikin su Allah bai kiyaye duniya da lahira duk wanda bai kiyaye ku a cikin su ba ruwan Allah da shi wanda Allah ya hukunta gaban sa a ya fita da kirkace an karba ga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya kiyaye a cikin sahabbai na ni ma zan kare mai kiyayewa gare shi a ranar alkiyama wa kala yake kuma manzo Allah yake wanda ya kiyaye a cikin sahabbai na ya zai gangare sauki na wanda bai kiyaye a cikin sahabbai na ba a ba shi ba shi ba shi zan sauki na ba ma zai gani ba sai kyan nesa maluku ya faɗa ya faɗa Allah ya jira shi wannan annabi shi ne mai ladabi ga halitta wanda Allah ya da mu da shi ibn ya jira ga amane ka tarikai sai ya fita cikin tsake dare ya ta bakiya ya zuwa ga mutanen bakiya ya nema musu gabara kamar da kan kwana gare su haka da haka maza Allah ne yace kuma da in ya gama kuma ce Allah da wannan Allah ya hore shi amma za Allah ya hore a san a su sabai da soyayya su da gaba da wanda ya gaba da su an ruwaito da ka'abu babu ɗaya da cikin samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai an ba shi kula da kiyama ko da sabi mai da shi ko haka na yare ma da mu jira dan nawaru yi ce to kai mu jira dan jira ba ina so ka cece ni dan kiyama inda haji kwala ba ji ina so gani ka ga mu daya kan na Abdullahi ya bada a tuttari duk wanda ya gina safa da bai imani da Allah bai girka ko bai bai goya da horon wannan Allah ba هذا الفادي صلى الله عليه وسلم هذا الفادي وفادي على